إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 18 ga wata na Jumadal akhirah hijira shekara 1441 wanda ya dace da sha biyu ga watan biyu shekara 2020 muna cikin littafin wadata imam malik rahimahullah muna yau insha Allah za mu yi darasi na 37 a wannan littafin ta wadata imam malik darasi na 37 insha Allah muna cikin bayani kan sallah ta bulaguro منذ صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام yanda sallar ɗan bulaguro take idan iya liman ko bayan liman mamu kenan ya ne sallar ɗan bulaguro take in a wannan halin guda biyu ko yana limanci ko iya matsayin mamu mun kare ruwaya ta min ruwaya biyu ta harko ta ba da labarin umar bin khattab idan ya zo makka in ya salla raka'a biyu shi ya matsayin dan bulaguro sai kira mutanen makka ku cika sallar ku mu yan bulaguro ne da ruwaya ta biyu ita ma umar ne zuwa gare shi irin wannan ruwaya ta harko na labarin ya tabbata dai umar yana haka nan zai salla garinsa na shugaba ne shugaba ne na amirul mu'minin zai salla a iya matsayin liman in ya in ya salla yana gaya ma yan gari su su tuko raka su biyu yana ke tabbatar mana ya kama hujja kenan idan dan bulaguro ya limanci zai tsaya akan sunnar shi ta yin kasaru raka'a biyu haka ne a inda ɗan bulaguro ya limanci don baba namun magana biyu ce limancin ɗan bulaguro da zaman shi mamu za mu karanta hadisi na gaba wa haddasa ne a malik a nafi ana abdullahi bin umar kana yusalli wa ra'al imam bi minan arba'an fa'iza salla li nafsihi salla raka'atai wannan ruwaya cewa abdullahi bin umar nan ba umar dan shi abdullahi bin umar halin shi cewa kana yusalli wara al-imam bi minan iya salla bayan liman amina arba'an zai raka'a hudu ganin limamin mazamni ne yan gari ne raka'a hudu suke yi shi ma tun da ya bi imam sai salla raka'a hudu irin ta liman fa iza salla li nafsihi salla raka'atayn idan zai salla shi daya ba tare ba da liman sai salla shi raka'a biyu irin ta yau da kullum hadisin da wannan ruwa ta inganta hadisin ya inganta sayin hadisi ne wa haddasa ne a malik an ibn shihab an safwan annahu ja'al جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف faƙumna fa'atamamna nan abinda yake yake ce abinda ya wakana shi abdullahi bin umar ya kai ziyara wajen abdullahi bin safwan daya cikin tabi'ai ba sahabi bane ba shi yace da da yaje can ya kata ya samu jagorancin sallah yace fa salla lana ya mana sallah raka'atayn raka'a biyu mana summa saraf kuma sai ya juya kenan ya bar wurin shi mu kuma faƙumna fa'atamamna sai muka tashi muka ciko sauran sallan na ya maka labari ga abin da umarai haka abdullahi ibn kai gabanin abin da ke nan kusantan haka yake a wajen wa'annan sahabbai na yin sallah kai dan balaguro haka akwai ruwa da dan mamalik bai kata ba ta abdullahi bin abbas ganin shi mazaunin makka ne wasu alhazai sun mai tambaya cewa idan muna tare da ku lokacin sallayi za mu bi ku mutuka idan kuma muka koma masaukinmu ya yi sallama ta kasaru sai muna basa ce wannan ita ce suna baban kasim sallar salama kenan suna na sallar salama haka take kenan nan yadda aka dangan dangan da abdullahi bin abbas hori shi ma abdullahi bin umar duka fikihun guda ce dan bulaguro idan yayi limanci zai hudin shi in ya bi liman mazamni zai cika kamar da kowa cika har wata ruwa ta inganta cikin sahiya cikin abin sallah ya tabbata ruwaya wani yama abdullahi bin umar tambayar irin wannan mas'alar cewa shi abin da yake so da madogara ma ta san kare hujjar su kan bin liman dole ga cika shi wannan tambayar da yake iya gan samu kafa cewa na zo na samu limamin mazalli ne dan bulaguro ne na samu raka'a biyu ka ganin bi kai ma bi gare ka dan bulaguro sai wani kalle shi sai dariya yace sai ka ci ko sauran ya ka ci ko biyun tunda ka bi liman mazamni kin sallaka ta koma hudu yanzu ko da kaɗan balaguro ne inda ka bi liman mazamni kun za ka yi sallah raka a hudu irin yadda liman ya yi ko da nawa ka samu tare da limani haka ibn umar ya mishi yanzu sai babu sabo salatu nafilati fi safar bin nahar wal layl wa salatu ala ala daba wa salatu ala daba maganar sallar nafila a cikin bulaguro ko da rana ko da dare a yi nafila kana bulaguro ai akwai musu ba nafila sama ko maganar ke ana iya nafila a cikin bulaguro dare ko rana kuma ana salla a kan dabba me wannan dalili don wadatar ruwa da muka yi ta wani hadisin ya inganta hadisin sahihin a wani makari hadisin sahihin na abdullahi bin umar to wannan babi dai na sallah nafila a balaguro dare ko rana da yin sallah akan dabba ana balaguro an zamu ce kana kan mota ne kana kan cikin jirgi ne dan dai abin da yake abin hawa kana da dama kai na sallolinka kana sama abin hawa wa haddathani yahya an malik an nafi an abdullah ibn umar annahu lam yakun yusalli ma'a thalathati farida fi safar sha'an lam yakun yusalli ma'a thalathati farida fi safar sha'an qablaha wala ba'daha إلا من جوف الليل فإنه كان يسلي على الأرض وعلى راحلته حسب توجهات وشي wannan labari na kaman da nafi ta Abdullah bin Umar annahu lam yakun yusalli ma'a salat al-farida fi safar kina Abdullah bin Umar lam yakun yusalli ma'a salat al-farida bai salla tare da farilla bai wata salla a balaguro bai sallata komai shay'an qabla wala ba'daha kayan farallar bai salla haka bayan faralla bai salla na mai rawatib na filo da ake nawa da kullum imma raka biyu kayan azhar ko raka biyu bayan azhar ko raka hudu kayan azhar ko raka biyu bayan azhar ko raka hudu kayan azhar ko raka hudu bayan ta ko ne tabbata imma raka biyu kayan azhar ya tabbata raka biyu bayan azhar ko ne tabbata ko raka hudu kayan azhar kai biyu bayan ta ko raka hudu ko ce gaba da baka raka hudu ko ne tabbata sunna ba wani matsala kan shi to irin wannan salloli wanda ake raka'a biyu ana ba magarba da irin surar asal fajar suna kiran sa rawatib to wannan rawatib ibn umar shi iya ga cewa baiwa mana bai dacewa yayi ai nafila rawatib wani ya ce inda har zan yi rawatib to in cika sallama ya cika sallama gaba daya kama anan wani su dauki wani maganar su cewa ibn umar duka ma ma'ana bai nafila abu da guru a shi iya magana kan rawatib nafila da ake yi kafin sallar farilla ko bayan ta ita ce ki ce bai da yi ta cika sallar gaba ɗaya ma amma ni da ka iya sallar nafila abu da guru iya sallar nafila amma kiyamul iya sallar nafila yayi in su wallahi su kiyamul layl iya su kina wannan ne yake magana bayan su to nan da ke aunan labarin yace kenan lam yakun lam yakun salli ma sa safar shi an bai salata komai tare da farilla abala wala ba'da kahin farilla ka bayanta illa min jawsi da sallata cikin dare fa innahu kana yusalli ala al-ard wala rahilati hastawjat iya sallah a cikin tarar kiyamul lilkin nafila imma iya kasa ne a sabke yake sallah yita ko ko iya kan abun hawa duk inda ya huskanta yana yin ta misali gabas kake gusu duk inda kake kana ita nafila kana yin ta akan dabbaka ko mu zumu ci akan mota ko cikin jirgi ko cikin mai abun hawa kana kana iya kana zamane kana kana ishara kun kana ishara kana iya duk ta huskanta gabas ko makibala ko ba kibala ba shi ne magana ke wani mun karanta a baya manzala yana kasar zama manzala yana haka nan yana sallah can cikin katam na buluga mara ni wannan magana annabi ya sallah ta nafila din da ba ta huskanta wani lokaci yakan zo ya kabbara ya fara alƙibla kuma so ya kahe kama hanya wani lokaci ko yana yana kama hanya ko da na dai nafila ce ko yana ta koran fa ina ma tuwalu fa sama wajen wallahi can haka makaranta kan saukar aya sai wannan hadisi dai ma'ana wannan hadisin ya inganta ta makaranta na abdullahi bin umar yadda yake yi a bulaguro yin nafila cikin dare kuma da ƙasa ko a sama ana iya nafilanka sai ya ce wa haddathani a malik annahu balagahu anna al-qasim bin muhammad urwata bin zubair wa ababakar bin abdurrahman kanu yatanaffaluna fi safar wannan da ya jiro qasim bin muhammad da urwa bin zubair da ababakar bin abdurrahman suna yin nafila a bulaguro ƙala ya haya to da wani ruwaye sanadin wani yana da rauni hadisin yana da rauni sai ce ƙala ya haya inda makanta mutu malik inda ake ce ya rauni ko rushe rauni abinda yake da alaƙa in ma a ce manzan Allah ce kaza ko sahabai ko wani tabi a ce wani ya ce kaza na ke magana isnadin iya da inganci ko ba shi inganci amma idan aka ce malika ya ce kuma malika ce kultu kaza tunan ba neman magana isnadi ba aiki isnadi me yasa ba ake isnadi ai littafi na malika ne abin da ga ana ce malik kurin haka ne ba bukatar neman isnadi sai kuma inganta ba a littafin ta malik ce kida daga an ce an ce malik ba kokonton abin daga malik yake illa ya zamanto shi malikin ko wanda fahimta ce ko saba wani hadisi ko daidai amma ne ba magana isnadi sai ko ko ba ko bai ganta ba nan garanti ne duk ana magana malaka ce magana malik ce ta tana da alaka da malik dan ganin hatta ruwa cikin matakin aba kowa bane ba aka amince da amintattu nan sai haya bane laisi iya daga cikin ruwa da muke karanta na suke amintattu ne masu hazaka masu da aka amince da su suka ce malaka ya ce kun haka ne kenan nan ba magana sanadi to yanzu da ya kare maka wannan sanadi na wa'annan da aka jero Qasim bin Muhammad Urdu bin Zubair da Bakar bin Abdurrahman suna nafila a bulaguro to qala Yahya imam to nan ko mun ga muku baya zamu zo tarwa ko da bata inganta ba ni ake nema ana neman madogaran magana kan wannan mas'ala ko da wannan ruwa ba ta inganci muna da biyan bukata da sahabi wannan a cikin ba sahabi sahabi na aka yi rigin wani ruwan kasan muhammad da urwa ba a cikin ba gana a cikin ran sahabi ne to mun samu ruwaya ta abdullahi bin umar iya wannan abin da muke da ake nema a kawo na iya na fila abu laburo ko cikin ba kiran ba wannan ko da ta tanganta ba muna da hujja kuma mun samu mun saka hinnan an samu anan mazana yana yi sallallahu alaihi kenan ko da wannan tanganta ba ta kawo matsala ila wannan isnadin dai abin da yake cikin shi akwai matsala bai inganta ba amma zaman shi matsala rashin inganci bai dauke abin da muke bayani na nafila bulago yanzu sai ya ce qala yahya yahya yake cewa wasu ila malik ana nafilata fi safar an tambayi malik a yin matsayin nafila a cikin bulaguro an nafila a bulaguro ko ba za a yi ba faqala la ba'asa bi zalika bil layli wan nahar babu laihi yin nafila a balaguro dare ko rana kinan babu kan hali imani da tawakada balaga ne anna ba'da ahli ilmi qadin farza laka labarin ya same ni daga cikin magabata masu ilimi suna yin haka nan kin to da kuma samu tabbas suna yi nafila to Allah ba laihi bace ba sai wace wa haddathani an malik قال بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في سفر فلا ينكر عليه آه وانا رواية تمالك تيوى لابارن دي يساميش عبد الله بن عمر ينا كتنش عبيد الله تنش عبيد الله ينا ينافل أبلاغرو بيمي إنكاري بيمي بيمي معنى بيميش مسوبة بيسا كي حدثني أم مالك النافي eh ina ruwaya wannan ruwaya akwai ina ta ta babu ya aida man lafazi lafazi ne ta mara yawanci wajen ruwaya ruwa takwas ne ruwa takwas ne wanda ko ne ya an samu bambanci tsakanin na lafazin amma kada bace bale tun da na wace malik kenan me kace nafi shine amma kace malamin imam malik kenan ba magana akan shi dan da ban samu magana kenan cewa da kun labarin abdullahi bin umar iya ga dan shubaidillah yana yin nafila a bulaguro bai mai inkari illa ruwa da hadisin bai gana sanadin da ifan hadisin ne sai wa haddathani an malik an amr bin yahya al-mazini an abul hubab sa'id bin yasar an abdullahi bin umar annahu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار huwa mutawajjim ila khaybar abinda yake wannan ruwaya ta abdullahi bin umar shi yake cewa na an ta an ta yayi ne to shi maga abinda gani idan shi abdullahi bin umar ke cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusallihu ala himar naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla iyakan jakki wa mutawajjim ila khaybar iyaka ma hanyar khaybar kaga da nafila ce da yake abulaguro kenan dai iya zuwa khaibar akan dabban shi akan jikin shi iya sallah kan jikin shi lokacin da kama hanya zuwa khaibar ka dai duka dai abu ne madogaci kuma wannan ruwa ce ta musulmi wannan ruwa musulmi ce bayan ma malik ya tabbata da take ta ya tabbata kuma ma musulmi ya kawo sai wa haddathani an malik an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في سفر حيث توجهت به قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك abinda yake wannan ruwa ita kuma Abdullah bin Dinar ke ba labarin Abdullah bin Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilati fi safar iya salla akan abin hawan shi a cikin bulagu hayas tawajjahat bihi duk inda ta kalla nan kenan manzon Allah ne ke rawa manzon sallallahu alaihi wasallam ga yanda yake iya kallon iya sallah akan abin hawa duk inda ya kalla kala abdullahi bin dinar shi mai kala labarin daga abdullahi bin umar to ce wannan labarin da abdullahi bin umar ya ba su labarin manzan salama yana yin nafila yana sallah akan abin hawan shi to ya ce kan abdullahi bin umar ya fara zalaka shi ma abdullahi bin umar shi ma yana yin haka kinan abin da ya ga manzan Allah ya zama shi ma yana yi shi ne ke madogaran magana dai cewa wannan me yasa ake karin manganu bayan kana manzo ana samu aka wani sahabbai akwai hikima ta malamai magabata kan irin wannan ruwayoyi bayan su me bukata bayan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka wani sahabi a abinda suke kara karfin kan haka nan kasan akan samu a ce kaza ko an shafi kaza ko na saka wannan mansuka da wanda to wannan iya karantar da kai manzo Allah baya koma ga Allah ma ga abinda sahabbai suke yi wannan iya gwada ma abin wannan da manzo Allah yayi an ci gaba da yi bayan shi shi ne ƙara ƙarin ma'anar a kama wani ganin sahabi bayan manzan Allah ya kasa aka ta sahabi in ƙara ma hujja ne abin wannan bayan manzan Allah koma ga Allah an ci gaba da aiki da wannan sunna wannan aikin shi ne muhimmancin kawo irin wannan ruwayoyi bayan ta manzan Allah kuma a kama ga sahabi ba zan zancen zana abu a cikin abin sai ya ce wa haddasa ne an malik an yi haya bin sa'id ƙal ra'aitu anas bin malik fi safar وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماعا من غير أن يدع وجهه على على شيء نما دai magana da yake kawo cewa Yahya bin Sa'id ke cewa ra'atu Anas bin Malik fi safar na Anas bin Malik a cikin bulaguro wa yusalli ala himar Anas iya salla akan jaki wa mutawajjihu ila gal qibla iya kallon wurin da ba qibla ba yarka wa yasjud iya ya ruku ya sujada ima'an nuni yake yi min ga an na da'a wata wala shay'in ba tare ba da ya dora goshi shi akan wani abu nan ƙara fa'ida ta farko dai maganar ta san ibn umar ka an sabbin ka sahabbai an sabbin malik shi ma da iyayi kuma ƙari anan ƙara wannan ruwaya tana kawo maka kaifiyar yawon yawa zai tunanin ta dora goshi zai akan sirdi ko akan ya zai aje goshin shi ya ke sallai shi ne ga maka yanda ake sallar nuni kurin ake yan wa duk sallah idan ta kama mutum bai iya sujada a ƙasa sallah ta zamne to nuni kurin ake ba a nuni ba a ɗauko wani ƙasa ko wani icce ko na ba ɗora a ba a yi ko na mata ɗauko ƙasa a haihai wata mata ɗauko ƙasa a hannu da haka tana ɗora hannu donan ba a ɗauko ƙasa a haihai ko a kwano ko a hannu a kurin ishara in ba iya kai goshi ƙasa kurin ishara za a yi kurin nuni za a yi an haka yi rukuyi a duka in za su jada duka ya ta rukuyi haka ake idan za ka rukuyi ka sun kuya in za ka sujada kai mutum in za ka sujada ya kai nunin duka ya ta rukuyi ya ka wuce wurin da ka rukuyi haka ne ake tsarin sallar na ina ga wata ranar salam ya je wajen daya cikin sahabbai da ya kai mai ziyara bai lahiya sai ya ga ɗauko matashin kan ya ɗora gushin shi annabi sai cire matashin kan ya ɗauko wani ice wa ruwan ice yake annabi cire ya ce abinda yake kurin sallar alaƙa nasa ta'ata in ka iya kasala ƙasa walwala ima ima'an kurin ce in za ka sallar kurin kasala ƙasa in ka sallar ƙasa kai ƙasa kurin idan za ka iya kisu goshin ƙasa kurin ka shiga goshin ƙasa ba magana nuni ga abu idan ka baka iya ta kurin kai nuni kurin nuni ba buƙatar sai ka ya ka dauko wani matashin kai ko ice ka ɗora annabi ya amshe mishi bayan yake mai bayani kenan ba a ɗora kan komi ko kan sai kun kun da kun ishara kurin duk misalla a zamne inda baka ji kushin kasa to ba dora kan wani abu kun hedi ayi ishara ayi nuni ayi rukuyi sujada ta rukuyi duka gurin haka ake kuma haka da sallah to sallah ta ta zabin haka take a tayar masu yi kaman ta kama kan kujera illa bal muna bayan na kujera ya zamanto don abin kujera ta bada dama ana barin abin da ya dace saudiya wulakan larabawa mutum yana iya tsayuwar ma sai ya zamana ko ko yana iya yin sujada a ƙasa sai ya a duk wanda yake iya yin sujada ya kai goshi ƙasa tsayuwa ce bai yi matsalar kan iya za ku matsalar tsayuwa tsayuwa ce bai iya jima tsaye kana iya zama akan mamme ka zamana amma in har za ka yi sujada dole kai goshin ƙasa ba ba ka dama ba yin ishada kan gujera dole ka laulaye ka je ka yi goshin ƙasa in ka taso kuma yake tsaye ya ka zama kan kujera uku wani iyawa jima ne bai tsaye za ka bai ɗaka bakin ƙwarin ka yi tsaye da ka ka kasa ka zamana in ka zamana ka zo an ka zo tashi ka tashi ka yi rukuyi inda kowa tana ka yi rukuyi ka yi rukuyi inda kowa ka yi rukuyi ka taso an zo zama ka je ka zamana ka je ka sujada inda kowa kenan kurin wannan ta ba da dama da yawa suna barin abin da suke iya yi in dai ka iya ba wani dama ka yi ta kujera gaba daya eh in ka iya kuma farko in ka iya kuma abin da yi ka yi ta azamne ka yi zaman tarabbo in ka iya ka yi zaman harɗe ta samar ta zaman yan sarki ba kan ka shine zaman ka in ka baka iya nan kuma kan kujere ma zaman to kun kan kujere da ruwa can ba iwan can na kun nufi eh kawo musulmi kiya wani kawo musulmi kiya matsala ce kawo sai tauri ko musu ilimi kiya wannan amma dai in dai ka iya ka yi ta azamne shi yahi in kuma ka akan kujeran ma abin da kake iyawa ka je ka yi shi wani baka iya kuma ka yi ishara wannan ruwaya imam bukhari ka muslim ka ba imam malik na ruwaya hadisi muttafaqun alayh sai kinan ruwaya cewa anas bin malik huwa yusalli ala himarin iya salla akan jaki huwa mutawajjun ila ghayr alqibla iya huskanta la wuri da ba alqibla ba yarka'u wa yasjud zai ruku ya sujada ima'an da nuni min ghayr an yad'a wajhahu ala shay ba tare ba da ya dora goshi akan komai ba kiyan da komai sai salatu duha sallar wallaha wallaha ba ni ban bashi wallaha wadaha cewa wadduha adduha to kenan matsayin sallar wallaha nan imam malik ba tare ba da ya kama mana ba fadala ko rumanta iya su kune karantar da mu da tabbacinta da yadda ake nawa ake yi ruwa su inganta bukhari ko muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan cewa a jikin ɗan adam akwai gaba uwa 360 yan wannan wani abu ne wanda manzala ya faɗi labari ba mu iya saninsa a haka amma a haƙiƙa ɗan adam da idan shi masu binciken jikin ɗan adam haƙiƙa abu ne ana iya gani sun tabbatar da aujensa ma haka yake na ta wani malamin cikin malaman saudiya na iya wata muhadara yake cewa sun yi wani taro na duniya inda ake gama na ilimin siyansa da addini da ake yi sai wani professor bature ne sai ke ba su labarin korkin ɗan adam akwai masu ko gaba 160 ya ce a duktar kai kuskure di ba da kyau ne akwai kuskure duktar abin da ba ya ce ce haka na ce a kamar zai faɗa ce ta kun abin nan ya ce nace maka ni ka zaka zane ya ce ka kuskure ya zai da ya ce haba ƙarshe dai gari matsayin shi da ya ce ta wannan dama wannan amurka ke bada labari tun shekara duna na bai mana labari tun annabi mana labari a cikin ana kwanan wani ce mun gani ma mun imani sai da ya shi kamar sai shi kuma nan ke miki dan zai confirm abun haka ne ba haka ne ta haka ne tun na mutum mu annabi tun sama shekara dubu da rabi annabi mana labari a cikin gaba da 160 ka amma bu ne kace yau kace gaba gurin kazo mun kazo gaba wannan kace ko kake daga ce bakwai ce ba ko takwas ce ba amma bu ne yadda wani abu ne kallo nan ka dauka abu aka baka na'ura ta aure gani da hawa hawa ne kashin wannan kashin iya da mataki mataki na kashi ɗaya ka samu gaba gaba a kashi ɗaya ka samu ba iri bane ba sai ka samu hawa ne a wannan kawai kashi kashi ne a tabbata wani abu ne shi wani mutumin kawuri ne ma iya so ne wai tabbatar mai abin shi ke shi ke wasu labari ne bai labarin a suna sun muna labarin shi ya kuma ya gwada wani abu ne na sani na ɗan adam yake ba ni labarin a cikin da zaka za a kai kwarkwara yake bayan da shi a da tsawon farfasar a yi an yaka abin na haka ne ci ce maka ni ka zane ba kuma ka ce maka ce ka zane ya ce tutu na ba ba labarin shi kenan haka ne da mu da mu yi imanin tuni annan sallallahu alaihi wasallam kenan ya ce a cikin ɗan adam akwai kuma ta da an yaka ta da ɗaya ba bukari ba ka ce ko da ba bukari ba kari ba rigici wallahi kai suka ce ba kari ba haka suke gundai da suke rigustin daidai suna nan gababuwan ce babu da ƙari ce babu dadi haka suke yi ce wallahi sallallahu alaihi wasallam kenan to he manzo Allah yake cewa wannan gababuwa naka 360 ana nema kowace wayewar gari kama kowace gaba guda sadaka haka ake nema gare ka biye biye zaka bada jika-jika zaka bada ko ta gaba ita tasbihi ma sadaka ce tahmidi sadaka ne takbiri sadaka ne umarni da kyakkyawa sadaka ne hannun gaban sadaka ne duk wani ta ke wani haka ta yi tasbihi zaka da ikon tun zaka duka da ya kare ya ce duka wannan raka'a biyu raka tsawon laha ta wadatar da kai kamar ka gaba gawa gaba da rigustin zaka gaba daya raka'a biyu ta wallaha ta wadatar da kai kiran ka raka'a biyu ta wallaha kamar kayan sadaka 360 magana kenan kayan da wannan kayan kawa ko ta gaba sadaka kenan ta ce in ka raka abin ta walla kenan shi ne mahimmancin ta sallah ce mai romu kwarai kuma akwai mu a nan wasu magana musamman suka fito magana amma magana sun yawo idan mutane sun yawo a cikin kan mutane wai ta walla an aka fara aka bari kaza ko a talauce ne ko a menene kaza wani bala'in same ka dai an mata abu da yawa na karya an san an ba mutane tsoro a kanta kana tsoro ka aje ka fara ka bari kuma ga abin da kyau kana aka barta duk wannan shirme ne ba gaskiya bane tana cikin nafiloli daga cikin nafiloli masu romo masu lada in kayi a baka lada idan baka yi baka lada sai dai idan bulaguro ya hana ka ko rashin lada hana ka tana ko alkawali na cewa idan bawa ya yi bulaguro ko rashin lafiya wani abu da ya saba yi na ibada zana ce ana rubuta mashi wannan aikin kamar iya gida kamar lahashi da baka asara shi amma ita ba ta da wani ukuba na fila ce an kai a baka lada baka yi ba baka da shi shi kenan ba matsala kanta kenan ba magana a baka tsoro kanta to yanzu shine wannan babi na salatar duha da imam malik rahimahullah yayi sai ya fara cewa haddathani yahya an malik an musa bin maisara أنا أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هاني بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح ثمان ركعات munutahifan fi sirrin wahid abinda yake ruwayar ta ummu hani ya ce ta abu talib kenan ila lokacin da na alice ta ba shi abi murra labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla amal fatah samana raka'at yayi salla a shekarar bude maka ya sallaci raka'a takwas multahifan fi saman iya lullube da tuha guda lullube ta gaba daya irin jikin shi da tuha guda yi nan dai kenan su da ka maka kenan wannan sallah raka'a takwas za mu ga a gaba ta ce yayi ta da wallaha duha sai hadisi wannan hadisi ya inganta sai hadisi na gaba yace wa haddathani an malik an abin nadar maula amr bin ubaidillah أن أبا مرة مولى أقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره تستره بثوب قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أم هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثل واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قالت أم هاني وذلك دهى abinda yake wannan ruwaya hadisin da imam bukhari ya kawo musulun ya kawo bayan imam malik kina muttafaqun alayhi abinda yake hadisin abamura maula aqil bin abi talib yake ba kenan abun umar bin ubaydullah ke ba labarin cewa abamura min maula aqil bin abi talib ya bashi labari shi ubaydullah yace annahu sami'a ummu hani shi yaji ummu hani shi na bamuran suna cewa bawan hakikan in ta tambawa na akila ko kowa na umar nake sun ce ma abin da ke hakika bincike da aka yi kurin ganin dan ba sa rabuwa da akila ne amma asalin bawan ma nata ne yantar da shi ta bamura shi dai abin da ke labarin na umar hani ta ba labarin ne ya ce ya ji umar hani an anau samiya umar hani ya ji umar hani shi a bamura binta abu talib umar hani diyar abu talib تقول تنا تشوا ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح نات اشكر بودي مكه نات هي وجن منزون الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل ناس امشي yana wanka wa fatima ibnatu tasturu fatima diyan shi tana mai sutura ta rihe wurin da yake ta mai kariya ta iya wanka ta rihe wurin nan mai wadan aka ce buɗe maka da annabi ya shigo garin maka kun san ba a wani dogon yaƙi ba la an samu dai guda manzan da ya ce za mu je mu shiga garin maka ba kan mu yaƙi ko yau da tare mu don da tare gaban mu yaƙe shi shi sa shiga maka ba fafata da yawa ba tun su ƙure shawa sun nemi magana sun shawarar kun kastin kare shi bisu iyawa kastin kare shi sun shawara hakan yanzu da suka tunkaro amma duka an sami taurin kai cikin ƙurishawa an sami taurin kai suka wuto halin da tare su halin da aka fafatawa nan dai da kashe na kashe yawa suka tsere aka shiga dai hakan to da ya shiga garin makka a nan gidan gidan ummu hani ne ji a nan da abin yau kan ummu hani kamar zaman a ta kuzuri ne ce suna matsayin na aka ɗaya maza biyu shi da ita a lokacin da na alici a lokacin da na alici dan an ce ta gidan na shi da aƙili ya kwashe da da bibarin su komi ba aƙili da an saka bar shi kenan ya gida maka yi amma ba da mai ya sai shi sun shawara rasulullahi musu kuka gidan ka mai ce aƙili ya bar mu abu me ya aƙili ya bar mu bayan hijira ya kwashe kenan ba wani abu a nan so dai kenan dai sai ya je gidan ummu hani to a gidan ummu hani ne yake wankan ta je ta iske shi iya wanka kala ta ce ta ce ta ce mai ta fasallamta da ta mai sallama assalamu alaikum rasulullah nan cewa magana muka ajiya kaga mutum iya ban daki a mai sallama iya wanka ko sai faqala man hadihi sai ce wace ce iya wanka nan imamu zarqani ke cewa wannan kalma ta fasallamtu alayhi ai ba a ce ba yace kaza yace nan haza ba'da raddi salam walam tazkuru li ilmi bihi dan ta sanar akwai abu da abu na san dole nan dole ba da amsa don an san kaida ce bai bai mai sallama kenan sallama ya maida ta dan ta an san abu da abu da sanan ne akwai mai sallama qala abu amr ce fi jawazu salam ala man katasil wa raddi alai yace na akwai hujja ta halitta yin sallama ga wanda yake wanka kuma da halinta shi ya mai sallama din ana wanka ne bayan bayan muka yi jiya na na magana magana ana wanka ko abin da yake kaga nan tunda nan ba biyan bukata wacce ta bayan gari ko amma ai wanka ake ba su tara ko amma yayi amsa sallama kuma haye magana man hadihi wace ce an ce kenan bai an ce nan kenan satarar tana da hijabi ko bi da abki an jima ba a gan ba ne wacce an ce sana sanaya kwarai amma har yayi da tambaya man anti wace ce kenan take magana iya wanka ne iya iya wanda kin ne wace ce tace ummu tafaqarat ummu hani nace ummu hani ce binta abi talib tamai bayani kyau kenan ummu hani ta ya abu talib fa qala marhaban bi ummu hani dole ne yawan kani marhaban ɗan wa me malamai suka ce aka ce wani ahlan wa sahlan marhaban kalmomi ne kamar ce mace gaban komi ma'ana kaman kazo kaman komi a arwace ana maka lale ka zo ahalan wasalan kaman kana gidanka cin ahalan wasalan kana kaman kana gidanka kuma komai cikin sauki mun su ce musu ta an barki ma ta fata ko kamshe mu kai kaman kana gidanka su ta a barki ba su ta kai kaman kana gidanka ko sai a barki ba kai kaman kana gidanka ne su haka ne kaman shi ahalan wasalan kaman kana cikin famun ka kinan ana ana ga bako haka kinan suke cikin shi kaman kana gida cikin iyalanka kuma komai cikin sauki ba problem ba matsala haka ne kalmar taso kenan ta mashi marhaban ta mashi sallama ya maida ya ce marhaban bi umhani marhaban da umhani yanzu anan da falamma farag da ya kare mutu da ya kare wanka nan abin da sallama ka dinin kama ganin ta ce kama fa salla samani raka'at sai tashi ya salla raka'a takwas multahifan fi sallin wahid iya lullube a cikin tufa guda su mansaraf ya ƙare ya bar wurin sallah faƙult ita umhani sai na ce ya rasulallah ya manzan Allah sassan za'ama ibn ummi alayya za'ama ibn ummi aliyu ali ali bin abi talib dan wanda kenan tace nan dan uwata ta hakika uwarsu da ubansu daya kamar na Musa da Harun ibn um eh la ta la ta ba su wala bilati ko ayan ce nan abu ne sananne a larabawa haka a caci ɗan'uwa a caci ɗan'uwa misali ta ɗan'uwa an ci ɗan'uwanka iya ɗaukan kone ɗan'uwa na uwa ɗaya uba ɗaya ne uba ɗaya ne uwa ɗaya ne ku zai nema cikin ɗan'uwa sau uwa wajen tausayawa ne kalmar ta ake kata wajen abu an san mahidan tausayin uwa ga ɗayan da dai uwa ta yi kwasan hananakin uwa game da ɗa sai ta kawo kun ɓangaren uwa an samun maganar tausayawa da abu da ya samun ɓangaren uba shi ta ce ibn um tace tace ya rasulullahi dan uwata aliyu eh zama ibn ummi aliyu dan uwata ali annahu ya riya cewa qatilun rajulan ajartu wa ana ibn hubaira to nan kalmar cewa me aka cewa me aka cewa dan uwata ya ce da wani mutumin da na ba kariya kariya to nan an ce dan mijinta ne wasu ce ɗanta ne mata abin da ba ɗanta ba ne ba akwai ɗaya ta aiwa kashi wannan ibn ubayda kin wanta ya ba da shi ba dan shi ce da shi ne na me kun san annabi ta shigo makka yayi na ka ce ya ya ba da dama ce a ba kowa amana ka a yaƙi kowa wani shiga wani shiga na abu sufiyan a cikin aminci duka da amma amana annabi ya da wasu mutane ta ce akwai sai ikirama su abdullahi bin abi sarh su wannan musu daga cikin dai su wannan su wannan abdullahi bin khatal da maqis bin subaba na to wannan kurin a kashe su ko suna kama rigar ka'aba na'am su yi ɓanna annabi zai ji haushin su ta wannan kurin ka'aba su ko a suna kama ka'aba a gaza kuna kace su ka kama su annabi ya ce ya musu wanta da a musu wanta da kurin ka'abar su kuna kame kansu ko bai bukatar su to wannan kenan sai kenan a lokacin to ana kenan akwai wanda ya ware irin wannan an ce an samu kamar shi ikirama akwai abdullahi bin khatal ya yi da gudu ya sheka ka'aba da shi da ba da gudu shi da ka'aba ya rike da ka'aba da dama annabi ya ce ko ya kawai da ku ce ku ce mishi suka suka shi shi na'am
haka shi ma maqis ibn subaba shi ma suka bi suka shi ikrama da gari ya bace shi da gudu ya tsere haka eh, shugo abdullahi bin abi sara dan usman bin affan ne usman bin affan dan kamar ce kuzin da dan uwan shi ne sai ya zo da shi ya nemi alhurma na'am
annabi ya zamane sahabbai suna zamane ya zo iya bayan shi ya rasulullahi ina nema ka yi mubaya ga abdullahi annabi ya kawo da kai haka na'am
ya kuma ce ya rasulullahi ka yi mubaya ga abdullahi annabi haka ya komo su uku annabi gaba dai mushi mubaya amma annabi ya ba annabi haushi kwarai
na'am annabi ta masa habbai me yasa lokacin da kuka ga na kawo da kai ku ci da kanshi mako musa ku ku sa musa musa ku barji da kuka ga na na kawo da kai ai tun da farko shi fashi amana ba a wala ku kace mu shi ba ku ci da shi ku kace ga magoro ka ce rasulullahi ai da kamar kamar sun yi kamar amma alama kamar kan take su yace yace makan nabi ya kullu khalat al-ayun annabi bai wa annabi Allah ya sama khalat al-ayun annabi to maka nabi ana kullu khairat al-ayun bai wa annabi Allah isniyar da ido sanyar da ido su bai wa ta suka da musa da musa kamar sanyar ma kamar da sanyar ma za mu gane kidan kuma kai yi da wuce bai wa annabi Allah ya kana kidan dai anan ya sa'a to ka shi kuma abinda Allah shine mai kyau wannan bawan Allah shi kaga ta tsira ba kashe shi ba ikrama bin abi ikrama bin abi jahal shi kuma ya tsire daga bai zama bai zama man da manzo Allah yake bai zama bakura shikenan Allah ya kasace doguwa ya takaice dai bayan hijira wata ruwa ya ciki ya shiga cikin jirgin ruwa jirgi ya kadawa ya latar suka cika nan anan ba kawo sauran kowa anan ba kawo sauran kowa sai Allah ya kawo sauran kowa sai Allah suka ce ayu anan ya Allah kurin yace to me amanin ina kawo latar uza anan mala'ika bai anan dai ta akan zai yawa Allah alƙawari in ya tsaye daga cikin muna abu ruwan zai kuma anan baya hikima Allah anan makka matar shi umma hakim sun zo sun da bibin tuba wajen wajen mabaya ta ce ya rasulullah ina roƙonka abu guda mu mun imani mun gaskanta mun yi da amma kawa mijina aka bashi amana ya dawo na'am
annabi ce ya bashi inda ya dawo bana kashi shikenan aka ɗauke wancan abin aka samu na maganar kisa take ta neman take ta yawo neman shi mace da miji take yawo take yawo neman shi ta kai ta zamo shi na'am da kyal ta zamo shi suna zauwa a hanya sai ya nemi mata da miji ta ce awa kana mashirkin ci to wanci za a haika haka nan ni da ke ta ce awa mashirki ne kai mashirki ne bani tabbakata ba ne ta kace sai ta kuma ina mata shi ba maki nake ya za a tsaye da wance mata ta wance ki ce wai ka za ta ce awa mashirki ne kai sakiya haka suka suka shigo maka suka zo maka a nan dai ya yi imani ya yi wa baya shi kina annabi kyale shi yan wannan biyan wa wanda kan tarihin fitowa ta islamiyya bude aka bude garuwa kan musulunci suna cikin manyan kwamandodin musulunci kada shi karanci abdullahi abu abu ya sa bude afirka a ta muna nan afirka iya cikin wasu ka bude afirka ya kiran da ba kiran ba abdullahi bin abisar abdullahi abdullahi bin abisar abdullahi bin abisar iya cikin sun bude bayan da ya ta kai ma amma amur bin as ce bude masar amma karshe shi aka ba jagoranci an samu matsala kan shi da Amr bin As Usman sai aka aka hudda Amr bin As aka sa shi Sheikh Abdullah bin ya zama shine komandan shine gwamnatin Masar kuma daga nan shi shigo Afirka ran bangaren bangaren Turai ya ji hadi kwarai ya gudu garuwa da yawa ba yawa addinin Allah yake da sun ce sun yi banna a can kuma su gyara su cike gurin bannansa da alheri haka ikirma tun wannan abu da kai mubai'a da yakin ake shi ba ba da kodin da shi aka yi hatta kai bayan bude lokacin bude bude sham yarmuk na kan yakin yarmuk irin bala'in da yama da yama da yama rumawa duk a can a can shahada can shahada a nan ya wani bari ya wani shiga halin ce kai girma haba kai bari in kai kashe kan banna ka mu rishin ka banna ce halin ki ne wada irin bala'in abin da yake shiga ya ce ya ce halin ka kan magana na san banna da nawa a cikin kayan addini ina so ne kai kai abin da kai kai mu zo ina so ne gurbin banna da yana kusa mai mai da alheri na son bada rayuwa ta inda ne ne banna daga addini bada dukiyata da kai na kan addinin Allah dan dan ce mai kudi ne mai hali ne نعم kuma a nan shahada ma a nan shahada a irmuk yakin yarwa a nan shahada wannan waje addini kwarai wannan kanta abu isa kanta yan wata hanyar tarihi iya da kyau ga mutum kanta naka addinin Allah aiki ina kai waka gogoro mai yana addini yawa mutum kashin gwiwa ya baka kashin gwiwa kai ma kai koyi da bakin ma iya kai naka haka ne kuna ana sallah ana kuna kai san addini kuna ana sallah ana kuna aka ya kana haka bane ba an yi aiki an ba da dukiya da rai an ba da komai na lokaci sun yi aiki Allah saka musu alheri to wannan kenan tauta ce ya rasulullah za'ama ibn ummi dan baba ta yariya kina ali tace ali annahu qatilun rajulan ajartuhu wani ibn hubayra to kan nan tabbata kan su ba ba sunan cikakke kan abin tarihin sunnar shi ta sai me yake cewa eh nan na ce kariya kamar an ce misali ni ai annabi ya ce ka taba su ko yanzu zaka ana yaki ina cewa kawuri wani ko wani na ba kariya ba mai taba ka zo mu tafi ce ta umar hannu ta ba wannan mutumin kariya sai a da ya ce a wallahi ya kashe shi bai barin shi ko ya ce ya kashe shi su to shi shi ta kakaran shi a ni ban ce wallahi ba ni ban ce ba a wasu yantar wallahi ta ce ya kashe shi na makarar tsoba ba ta ce ya ce ya kashe kurun ta ta ta za'ama ba ta ce ba halafa ba eh dan dan wata yariya yariya kira ya ce sai ya kashe wani mutumin ni kuma na ba shi kariya sai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت أم يا أم هاني يا أم هاني mun ba mun ba da kariya ga duk suka ba kariya duk suka ba kariya mun mashi kariya duk suka ba kariya mun mun mashi kariya ke da abin ta ba kariya shi ma ba ta kariya na wannan kuma jama'a ta musulunci musulunci duk musulmi akwai ruwa daban ta kawo duk musulmin da ya ba wani kariya sai wani wani alƙawari kariya mushi da kawore muhimmanci ka mushi ba ba ruwa ya bin shi eh an ba ta ta ma ba ta dama ta haka nan kin kina annabi ya ce ka taba shi gurin shikenan ya ce kada a jana mana a tattaya umu hani mun ba da kariya ga wanda kika ba kariya ya umu hani kalat tun zuwan labarin da ta kawo ita umu hani tun labarin da annabi an buɗe maka ya shigo gidanta iya wanka ta zo ta sallama ya mata marhabin daga wace ce umu hani ce don abubuwan ta ce kuma a nan ya yi wanka ya ƙare fatima take mishi ma take kare shi bayan wanka ya kare ya zo bayan wanka ya sallah raka'a biyu raka'a takwas kai ya sallah raka'a takwas bayan sallah raka'a takwas kuma ya zo bayan sallah ya kan sallah na zo na kawo jaje na na dan uwana Ali ta ce don abin ta ce don abin da yawa kana zalaka duhan kuna ba ainihi da wallahani nan kenan wai wannan sallar wallahi ce ya raka'a takwas magana kenan da abin da ka gaba shi na nan shi na madogaram anan da suka ce mallam na asu ya ka ta ya ka ta Hausa Victor Laraba mallam shahid anan mallam shahid ba anan wannan duha da wallahani aka yi raka'a takwas kenan anan shi na kace abin da aka samu da sunan abin wallahi ka dangana shi na iyaka raka'a takwas akwai masu cewa sha biyu amma nan sha biyu bai zo ba ta manzana ta ko ya sha biyu ko abin da ake kawowa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya makara sallolin dare da yake to da sai sai ya sa sha biyu نعم in ya makara ya kiyamul layl da raka sha sha daya sha daya yake yi to amma in ya makara na bai sai ya makara bai yi ba da lokacin kashi kuma wallahi shi kuma ba nafila he ba wallahi tayi zuwa zuwa gaba zuwa kayan zaman ya iya cewa wanda ya makara wani sallah hizbi da yake cikin dare na ake cikin dare he ya makara idan kai wannan ibada ta ka sallah ta da kai tsakanin wallahi zuwa zuwa zawal za baka lada kamar kai da dare ne abokan ladan to shi ke in yi makara ne in yi makara a cikin dare ba shi ne da sahihi ya raka goma sha biyu a nan na farko za mu ɗauki cewa kenan idan mutum iya misali wutirin shi da raka uku sai suka ce shafa da wutiri ka matsalar mu a hausa mun iya mutane kusan abin ko ina ne hannun hannun jirgin man yawa ɗauka suke kurin ƙa'idar salar da kurin shafa da wutiri kurin shafa da wutiri kurin ake ya ramadan ake sha ɗaya doka suke haka shi kuma haka bane ba lalle shafai da wutar ba laifin kai shafai kai ka biyu ka ta uku ba haka bane aka ajiye abin kaida a wannan kana da dama dai kai haka manzala ce mai so rubuta da ɗaya ma iya iya da ɗaya kana yi da uku kana yi da biyar kana yi da bakwai amma iya kan a samu sha ɗaya da yake yi kenan mutum iya da dama iya iya karawa amma da ma ma rage ɗaya ma dai ya samu dai amma kan mu ɗauka sallar dare shafi da wuce duka a guce ba haka bane ba نعم ba haka bane ba cewa kayi laifi amma kakka ɗauka wai ka'ida haka aka aji to kenan da musulmi na magana yanzu nan wanda ya saba sallar dare shafa shafa shafa da wutar uku ya go ya yi makara to maimakon ya uku ya yi hudu magana kenan ba mara da sayi ɗaya kake yanzu ga makara ya kai biyu kana sha ɗaya ya kai sha biyu kana bakwai ya kai takwas tara kake yi ya ka cike da goma sayi ka samu sai iya misali cikin dare saba raka raka raka bakwai yake ko raka biyar kake cikin dare raka biyar kake to idan ka makara kana raka biyar in gari ya waye zaka yi in zaka yi ta ya kai shidda shi da kai a kuma takaice a ciki gurbin ba a san mara da rana ka samu wurin ba amma ka ciki shi magana kenan amma ba a samu ba cewa ya zo ya walla raka a goma sha biyu wanda shi ne ƙololuwa da nan ma akwai masu ganin cewa ai wannan sallah wanzu ya misa ya ka takwas adabin takwas an ce ya ta don godiya ga Allah na ba shi don bude makka haka wasu ka tsaya kwan don shi kurci ta samu wasu sahabbai in suka fito suka bude gari sai ka takwas sun fasa daga sai ka takwas ta ta bude ta bude gari sai kenan a tace mana akwai magana to amma dai nan gan ta ce da wallahi ita ka ce ta yi wannan abin ya wakana da wallahi haka ta ce kullum ba ta sallah wala abin da wallaha aka yi kenan dokan da wallaha aka yi sai suka dauke nan sallah ce ta wallaha ka takwas shi da iyaka abin da aka samu mai sunan wallaha shi ne ka takwas din wannan waccan sha biyu akan barin sallar dare din ba yi ba sai wa haddathani an malik an ibn shihab عن أروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا- لأسبحها ألا أستحبها كم؟ ن- ن- نقول أنا- لأسبحها لأنني أنا يسأل أس- إيه، هكذا أسبحها أنا لماذا هكذا أستحبها؟ تو لأسبحها زمان أبو دان زمان نافلة كنا ينتبه وأستحبها إنا سنتا وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم aisha take ba labarin cewa ban ga ba manzon sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ta duha ban ganshi ba iya iya- ban ganshi ba iya nafila duha wala bata ganshi ba iya sallatar nafila duha kattun take kuma tace wa inni la usabiwa kuma ni ina yansu nan me yawan malamai suke cewa wannan akwai ruwa mun nika shi bulbulu ga muram za ga masalolin wata ruwa ta Aisha annabi ya sallace raka ya sallace wal haraka kaza idan ba za ta ba da ruwa annabi ya sallace wal haraka kaza ko ce ba taba gani ba nan abin da malamai suke cewa ai akwai maganar bata gani ba ta idanta daban wani wanda wani iya gani ba ta labari shi a can anan ta maka labarin bata ga manzo Allah ba yana yi tace bai ba ta kurwa ta taɓa labarin annabi ya raka a kaza kenan ta samu labarin iyayi inda bai ita ta yi abu ta yi ba kenan nan ta yi dalilin labarin an ba ta labari ya yi illa nan an ci abin da ya karantarwa kamar da yake cikin susan na masana'ani cewa iya karantar da mu manzan Allah ba kullum yake wallaha ba ba kullum yake yanta inda kullum yake yi ba ta ce ba ta ba ta gani ba inda kullum yake kullum ta gani a gidanta ba ya ce yanzu a ce almanzara kin ba kullum ba yake yanta نعم shi sa take cewa wa in kana rasul sallama yadul amala hu yuhibbu an ya'malahu ko ma da yake manzon sallallahu alaihi wasallama yakan bar wani aiki alhali hu yuhibbu an ya'malahu iya so yayi aikin ma khashada khashada khashada an ya'malu fi nas fa farda alaihim tsoron mutane su yi abun zan farilla ya kiya amma tabbas ya tabbata yayi nan Aisha tana ba tana dokan cewa inda kulli yake tabbas da an samu wata ruwa Aisha wannan samu labarin annabi kullum inda kulli yake yi to duk da bai kullum ba akwai ruwa Bukhari ko Muslim Abu Hurairah yake cewa masoyina Khalili ya mun wasiya da uku a ciki akwai maganar azumin kwana uku a shi- a wata da kan kwanta ban yi wuturi ba da sallar duhar ka a biyu annabi mun wasiya kan barsu mutum kuma mara barsu kenan gaga shi ko da bai yi ba ya ba dama sunna da mana yanta imace fi'iliya auliya ko qaririya aga annabi ya ce ayi ko ya ce ko ko ko ko ko yayi ko ce ayi ko ko ana yi ma na bari to amma annabi kenan gaga ya ce a yi ta yanzu akwai ta kuma ga romanta har ya ma wani sahabi ma umarnin kai barta kenan kuwa wallahi tana nan nafila ce inda dama a yi in ba a yi ba ba lahin komi sabani masu cewa in ka yi ta in ka barta akwai matsala ba matsala komi illa ko da wanda gangamin ba ba uzurin komi ba kalada in wani uzuri na shan lahiya za a baka maladan kirnan shi ne abinda wannan ruwaya imam bukhari ka musulma ka hatta wacce ta makari ta umhani ta imam bukhari ka ta musulma ka wata wannan ma bukhari ka musulma ka ba imam malik cewa a ina ga lokacin nan akwai saura ku a takaice dai shi kullum hadisin shi ne gurin zamu maimaita a ba hadisi guda ba nan ga lokaci a to kenan dai a takaice mu rike wannan ruwaya ta Aisha cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata duha qat ban taba ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya salla duha tunda nake ba ko ban taba ga yayi ba taba taba gani ba yayi wa inni la usabbihuha amma ni ina wannan nafila ta wallahi wa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-amala kuma dake manzon sallallahu alaihi wasallam yakan bar wani aiki wa yuhibbu an ya'mala wa iya san wannan aikin khashata an ya'mala bin nas iya tsoron mutane su yi su yi aikin wannan faifar da alayyam a farta musu a cikin dole sai kenan zama kenan gudun ba a zama farla ne kenan shi yasa sai haddasa ne an malik an zaid bin asram an aisha zawji nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat tusalli duha samani rak'at thumma taqul law nushira li abawayya ma tarakatuhun abinda yake ruwayar aisha kan tusalli duha samani rak'at tana salatu duha raka'a takwas kuma tana cewa launu shirali abawaya mata raka tuhunna inda za a tado uwaye na kenan da gare a raya su ba zan bar wannan sallah ba ta wallaha amma ruwa baka inganta ba dutsen da ifin hadisi ne ne kamata mu tsaya Allah kan zan sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dangane da magana ta daura ko muhadara ran juma'a akwai dr jamil yusuf zarewa zai zo wajen gabatar da muhadara da daura kenan wanda suke da bukatar shiga dauran wanda suke dalibai da suna kanta littayi suna gane littayi katin su ya dan tahi mai so zai isko muhammadu musa ya sanar da shi da sunan shi kuma a bashi damar zawa yin daura ce za a yi daura ce za a yi kin za ba da kai information kan abin da shi gado kan lamarin gado ne to amma muhadara ta ranar juma'a wannan anan za a yi ta insha Allah wurin tafsiri zai muhadara akan hanyoyin neman ilimi ran juma'a a wurin tsakanin magarba da isha kuma ran subudu ne da ladi za a yi daura kin ta masu kuma ran ladi akwai darasi na na mata za a ba mata su makaratun su ran ladi da sahe kare goma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh